أعوذ بالله السبيل العليم والعجبة المتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناس الهج والهد والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدر مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسة الباقية لا زال إلا الأولى راقية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتاجين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المختوم وحاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأجواسي كتب العقداد فريد داري على الإبلاغ حاتم الأسمين أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخ مربي وقائدي وفاري وملاذي وعديدي إلى الله الشيخ إبراهيم مسدد أسأل الله أن يجعلنا من أهل السداد أئمة الشيء احذري لنا بأهل المهدري والتعد في بنظرة تأتي لنا بالدفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونذرناه في هذا الكتاب حتى تردوا إلينا في وقت احتياج إليه اللهم إنا نستودعك جميع ما نذرناه يا رب أن ترده إلينا في كل وقت نحتاجه برحمتك وفضلك وكرمك آه الحمد لله يومنا زمنا تمانين دشدا أتكن آه جواهر المعاني إن شاء الله منا مجانا أكن أبوبوا واتو yadda Allah maɗaukakin sarki yake sarrafa abubuwansa ko a cikin ayyamun duniya ko a cikin ayyamun lahi ko a cikin ayyamun rabbi yadda ake matsa wani abu ya gudana wanda hankali baya iya ɗauka sai dai imani ya tafi da kai to abinda muke magana mun shiga cikin hadaratu da bambancin ɗan adam da irin ibadunsu ɗan adam a cikin yadda muke akwai ibada amma kowa da irin matsayinsa akwai matsayin musulmi akwai matsayin mumini akwai matsayin muhusini wajen sallah ma haka ne wajen azumi ma haka ne wajen sadaka ma haka ne wajen kowane aiki na alhairi baya tafiya akan iri ɗaya wazani ɗaya wa mutane yana bambantuwa da bambantuwan imani da bambantuwan makani domin akwai abin da yake tafiya a muhallin makani in aka yi kaza Allah zai maka kaza saboda makani in aka yi kaza Allah zai maka kaza saboda zarfu ko mazrufu zarfu makanin ko zarfu zamanin a lokacin azumi in aka yi sadaka ya sha babban da lokacin da ba azumi ba kaga zarfu zamaniyin kenan sallah a makka ya fi sallah a wani gari kaga zarfu makanin kenan to wa'annan duk suna faruwa sannan kuma akwai kuma muhallai wanda shi kuma yake bukatuwa zuwa ga matsayin shi mutumin yaya tsoronsa ga Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan mutum zai iya yin sadaka man ja bil hasanati kawai mace falau asharu amsalha sai ce ila ila sab'ami'atin ila ab'ati kasiratin to kaga ila ila ila man ja'a bil hasanati falau asharu amsalha ila sab'ami'atin akwai wanda yazo da hasana guda ɗaya a bashi sab'ami'atin da'ifin lada ɗari bakwai ila abu aka kasirancin akwai wanda kuma yake wucewa amma kuma abu ɗaya ne ya zo da shi kaga wannan duk manzo Allah ya riga ya yi ishara ya rage ga mutum zai iya ganewa matsayin musulunci imani ihsani kenan wanda abubuwan suke gudana to mun shiga badi ko kuma mun kai muhalli wanda muke bayyana واعلم أن حضرة الحج سبحانه وتعالى متحدة كسني حضرا أبنجي يا تركك يا دوكك مكأيتي من حيث الذات daga zaci ne wasifati sifa ne wal asma'i da s- da, eh, sunaye wa wa wujuhun da fuska bi ma'ana mafuskanta yaya ake fuskantar ubangiji a zatiyarsa ya ake fuskantar ubangiji a shifa ya ake fuskantar ubangiji a asma'u wal wujudu wato kaunu kenan nan in an ce wal wujudu kaunu ga baki ɗayanta kulluha kulluhu dukkan wal wujudu kulluhu bi asri gaba ɗayansa mutawajjihun ilayhi bil wudu'i kowane abu in aka ce maka kaunu mu ɗauke shi mu- musulmi ba musulmi ba jinnu musulmansu ba musulmansu ba kaunu gaba ɗaya kaunu mala'iku rauhanai shayaɗinu dawamu kasan duk halitta sun kasu kashi uku ne wajen ibada akwai wanda suke yin wa ibada wa Allah a tsaye akwai wanda suke wa ibada wa Allah a ruku akwai wanda suke ibada wa Allah a sujudi ne duk kauni iya ibadan da ake yi ana fuskantar ubangiji ta wannan hanyar ne wasu a tsaye kamar bishiyoyi wasu a ruku'u kamar dabbobi wasu a sujudi kalhushi kaddawa kamar macizai da sauransu to duka wannan kaga an tattara an ba mutum ne yana yi gaba ke ɗaya a lokaci ɗaya amma iya ibadun da ake wa ubangiji ta wannan hanya wannan ka- kwata-kwata an kasa shi kashi uku ne kacal ƙa'imuna raki'una sajiduna to a cikin wannan ibadan ai akwai wa'inda suke suna ibada ne bil khushu'i wa tazalluli da kaskantar da kai da khushu'i wal ibadat wal hamudi da dukkan ibadan da ake yi wa innan yana kasancewa ta hata sultanil qahari dole ne dole ne ta hata sultanil qahari wa imtisalil amri wal muhabbati akwai kuma an ce su yi ne a dole wal muhabbati akwai da suke kuma saboda soyayya a cikin hakan wata azimi da girmama wal ijlali da buk- da ganin girman ubangiji cikin haka famirhum daga cikin masu yin ibadan haka almutawajjihu ila suratul hadarati al-ilahiyya akwai wanda suke taujihin da ake faɗa kenan can na yau ujuhin din nan masu fuskanta mutawajjihu ila suratul hadarati suna suna fuskantuwa ne zuwa ga suran hadara ilahiyya nassan jaliyan nassi ne a bayyane fi mahawil gairi wal gairiyati ba ruwansu da duniya ba ruwansu da lahira an ce su yi suna yi wannan ana kiransu musulmai kenan wa minhum daga cikinsu almutawajjihu ila hadaratul aliyya akwai wanda suke fuskantar ubangiji da bauta zuwa ga hadara madaukakiya min wara'i suturil kasifi amma ta bayan labule mai kauri wahum abadatul ausan su ne masu bautan gunki kenan ayyaye su ne ubadatul ausan abadatul ausan wanda suke bauta a gunki kenan wa ma bahahum da wanda suke kama da su wanda suna bauta wa Allah ne in ka tambaye su me yasa suke bautan gunki yace na abudu li yuqarribuna ila Allahi zulfa abin da suka yi kenan ba wai gunkin ne ba a'a, akwai Allah ne a cikin gunkin haka so suke gani da wannan suke tafiya ai to kaga ashe sun sun ga Allah ne min wara'i suturul kasifi wancan kuma ihdaratul ilahiyya ne nassan jariyan bin mahawil gairi wal gairiyati sun san ala kulli shay'in ma halallahu batilun sun san duk abin da ba Allah ba ba ka gani kaga an shafe gairu yawa ala kulli shay'in ma halallahu batilun wa kullu na'imin la mahalata za'ilu ai babu makawa kowace ni'ima za ta gushe to kaga tunda ba- babu ni'ima to ashe ma- mai ni'imtarwan fa shi yana nan na'am bainahum fi tawjih su wa'annan wanda suke ganin Allah ta bayan labule mai kauri fi taujihim cikin fuskantuwansu ila abadatul ausani wajen bautan gumaka mata wajen wuli jere haiki ba su kauce wa Allah ba a saninsu subhanahu wata'ala wala abadu gairahu su kuma ba sa ganin suna bautawa wani Allah Allah suke gani suke bauta masa lakin alhaqa sai dai ubangiji subhanahu wata'ala tajalla lahum ubangiji ya musu tajalli ne min wara'i tilka suturi ta wannan bayan wannan labude bi azmatihi da girman sa wa jalalihi da jalalarsa wa jazabuhum sai ya ja su bi hasbi zalika wargwanon wannan bi hukumul qada'i haka ya hukunta wal qadari haka ya kaddararsa ta zartar yawa su gan shi a wannan gurin saboda haka su tafi akan Allah ne gunki su tafi akan duk wa'inda abubuwan da ya faru a irin haka wannan wannan haka Allah ya shirya babu dabara babu ƙarfi babu iyawa babu rashin iyawa a cikin wannan wannan alƙaba'u wal qadaru haka yasa musulmi musulmi mai bautan gunki mai bautan gunki allaji la manaza alahu fihi wanda ba wanda ya isa cewa Allah dad ne kai haka wa haza wannan huwa tawajjuh ila Allah karhan shine fuskantar Allah tilas fuskantar Allah tilas kenan ya kulu subhanahu wata'ala ubangiji ya tabbatar mana yana cewa walillahi yazdidu man fis samawati wal ardi ka gani walillahi yazdidu man fis samawati man fis samawati wal ardi halittun da ke kasai da samai walillahi ga Allah ne yazdidu suke sujada dau'an ko dan bi wa karhan ko dan tilasci falwujudu kulluhu dukkan halitta mutawajjin ila barfil haqqi kowa ya fuskanci Allah ne subhanahu wata'ala ya tsarkaka bi sifatin ma zakarna da siffan da muka faɗa baya fardan fardan ko ɗaiɗaiku wa in kufara ko da kafirai ne wal fajarata ko fajirai ne wal mujrimina ko da mujrimai ne wal zalamata ko zalimai ne fa hum fi zalika tahdid a cikin wannan cuɗanya allazi halafu fi nusus shar'i shine dai suka saba wa nassi na shari'a wa suratul amr ilahi suka bar sura na horon ubangiji da yace su yi sai suka ɗauki wancan saboda haka aka sa su fa inna fi zalika a cikin wannan mumtasiluna sun sifatu ne li amrillahi ta'ala da horon Allah laisu bi kharijin an amrihim wa muradihi ba wai sun fita daga abin da Allah yake nufi da su bane da yadda yake nufi a'a haka Allah yake nufi da su haka suke bin shi kuma a wannan gurin illa annahum sai dai su haraju an suratul amr ilahi ne eh amrul ilahi kuma yana zuwa ne daga bakin annabawa shine shari'atu da na turo ku sai na turo kuma annabi na sai zo da shari'a to shi annabin da ya zo da shari'a dama hakika ga zamanta yawa wannan kuma shari'a ga ta nan sai aka zo kan ceto shikenan ku bi wannan sai suka tsaya a wancan to shikenan ya ce sun saba wa taba annabawan shine tashin hankali zahiran a zahiri wa garaku fihi batinan sai suka dulmiya a cikin ba'inin lamari fa idza arabta hada idan ka san haka fa alam da ka sani annal kauna kulluhu fardan fardan kowane mutum za ka san shi dai dai dai dai kullu zarratin minhu kowane zarra martabatun lil haqqi martaban ubangiji bi hukumil khasi ya ya keɓance shi ne da hukunci na keɓanta la la ya hukum bihi fi gairiha baya hukunci da baya hukuncin wani da wani wayaf alfiha qilan hasan zai aikata aiki makadaci la yafalu a fi gairi wanda ba zai aikata a wani ba kowa yadda aka yi shi kaga hadisi manzo Allah da yake cewa mutum an gine shi ne akan abin da ake so kowa kullum mai sirru lima hulika lahu to kaga ai alqada'u ne wal qudratu sai sabu suka ce don haka ne tunda yan aljanna yan aljanna ne yan wuta yan wuta ne ya rasulullahi kowa ya zauna ya ce a'a yi malu ku yi aiki ku yi kaga ni kaga waye ya bambanta zaka zo kana da wannan ilimin wanda ya ke da wannan ilimin shine zai nuna maka hanya in ya nuna maka hanya kai kuma sai ka tsaya ka tsinci abin ka tafi amma ai yawanci masu bautan gunki ai faɗan da ake yi da su suna ganin suna kan gaskiya ne kake ganin kai ba kan gaskiya suke ba to kuma sun sabawa annabi ne shine eh abin da aka turo musu sai suka saba masa sai suka ce sun yarda da abin da suke kai kawai kare kare to ai shine rikicin yawwa wanda suka zo a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kaga dukkan annaban ai sun dawo karkashin tata riayati ne saboda haka kar wani ka dauki wa fasihu li jami'a duk wani annabi da ya lokaci ba wani annabi da aka tura maka tunda kai annabi Isa kake bi da annabi Isa ba lokacin sa ba mai lokacin da ya zo shine zaka saurara me yace sai kace ka yarda da shi ba don kace baka yarda da shi shikenan ka saba da kaidin da abin da Allah ya ci wannan shine abin da ke faruwa wannan shine ya zo da littafi ya zo da komai annabi isa annabi musa ya zo da littafi ya zo da komai amma kuma ba shi ba ne yanzu saboda tun da ba shi ba ne to ka bi abin da annabin ya zo da shi yadda wancan ya zo din an turo shi ne haka wannan ma ya zo an turo shi
wato shi kamar yadda yahudawa suka duk ita shi ne a yi magana kenan su a yi magana kenan inda sun bi shi kenan to kaga kowanne yana tafiya ne ala hukunci aikinsa da hukuncinsa hasa wai waju ilaihi tilka zarrat kowane kwayan zarra yana fuskantar ubangiji duk tawfil has irin irin bin Allah da yake yana shi ne layu layu waju da gairi ha wanda ba fuskantar wani shi wa yajibu rida ya kamata mutum ya yarda wa taslimi ya miƙa wuya lahu fi hukumihi ya miƙa wuya ga Ubangiji cikin hukuncinsa. Fakar ta halafu amurlahi sai suka saba horon Allah zahiran a fili, wa ufu bihi ba ɗaya suka cika kuma aikin da suka gani a baɗini. Min aslash urun ta inda ba san ma me suke bauta ma ba. Eh, in nan ta su me suke bauta ma za ka ji suna faɗa ne, amma ba su san abin da suke ba. Wa man yarda alayhi ba'da zalika min as-sawab akwai wanda ake fisgar ake ka musu alaihim ba da zalika mina sawari daga lada wani iqabi da iqaba wato azaba kenan wal jaza'i da sakamako fi daril ma'adi a gidan komawa azaban akwai wanda suke cikin azaba wani iman akwai wanda suke cikin ni'ima kullu zalika duk wannan bi hukumin mashi'atihi hukunci ne na mashi'ar ubangiji allati la maradda laha babun da ya ise mai da ita kuma la yas'alu amma yaf'al ba ta mai ubangiji dan dan ne kai haka fa idza arafta hada idan ka san wannan wata amma ta ka kiyaye wajen da kullu zarratin fil wujudi fardan fardan kowane ƙwayar zarra za ka same shi a cikin kaunu ɗaiɗaiku ne la tawjiwun ilal haqqi khas ya fuskanci ubangiji ne keɓantuwa biha da ita la yushariku fi gairaha babu wanda ke musharaka cikin ta da waninta wa rubama da yawa ma sallataha zarratan ukhra ya fitar da ita ta cikin zarra zawatin na zato tifi sifatin cikin siffa ma ya fi min taujihi wanda babu wani taujihi fastu bayyinuha zai nisantar da ita cikin umurin ukhra kuma a cikin wani al'amari daban fa fahakum hadar kanun to ka ɗauki wannan tsari na shari'a ka duba ka gani wasirri ka tafi akan haka fi da mai al'ajiza ila wujudi shin kowane yanki na kasantuwa min malaki wa adami ko mala'ika ko ba dan adam wa gari da wani sa wa harab ka sani kaifiyat tawajjuh lil wujudi kaifiya na fuskanta ga wujudu ila hadaratul haqqi zuwa ga hadaran ubangiji فإذا عرفت هذا إذا كذاني هكا وميزته كي تميز حق التمييز اتسع لك نبي دار العجيب to za ka samu fage mai girma ya buɗa a wajenka wajen fahimtar Allah min al-ma'rifati billahi wajen sanin Allah wato kowanne zaka gane akan kujeran da Allah ya ajiye shi kowanne kuma za ka gane hikiman Allah a ciki kuma Allah madaukakin sarki idan ya yi wannan ya zuba yawancin ilimin a yana tsayawa ne akan gwargwadon fahimtar mutum haka yake gani har ya ga wani abun an yi kamar ba bai yi ba to a irin wannan tafiyar ne ɗaiɗaiku na ga duk yadda Allah ya ajiye irin hikimansa a jikin ɗan adam da irin kuma manufan Allah da ɗan adam ne ko mala'ika ko mutum ko jinnu ko insu ko da wabu ko ma o ma cewa zalika akai al'ahajaru sakinu ha wa mutaharriku ha ko ma cewa zalika dai komi sai ka gane hikiman ubangiji a kan irin wannan abubuwan wadda sa'ad tajalliya ce da yalwar tajallin ubangiji fil wujudi cikin wujudi bila haddin wala hasari ba za ka ce iya kaza bane ko kuma an tsaye da shi zuwa waje kaza illa annahu sai da shi ta talida shari'ati wala haqiqati fi hadha al-midan a wannan filin an gwama abu guda biyu ne akwai shari'a akwai haƙiƙa a cikin tafiyar to in ka zo da za ka yi ka cire shari'a kuma ka san me ake nufi da shari'a sai ka gane ne annabin ya zo da shi amma in ban da zuwan annabin ai kowa dan wuta ne eh wa kuntum ala shafa hubratin minan nari fa an kada kun minha eh ai haka abubuwan suke kowa lalacacce ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shine ya maka taujihi shine ya gyara ka ya daure nototinka da suka kwakwance ya mai da kai ka zama abin da ake nema wal qaulul fasl fiya magana da za a yi wanda zai rarrabe maka ciki ana subhanahu wata'ala shi ubangiji huwa al muharram li jami'il wujudi Allah shi ke motsa kowane abu ko akwai wani abu ban da shi wal qa'imu alaihim fi kulli amrin shine yake tsayar da kowane al'amari wal muqimu lahum fi kulli harakatin shine mai tsayar da mai daidaita kowane abu harakatan wasu kunan ko yayi motsi ko ya tsaya waje da la yamlikuna min dunihi shay'an ba wanda ya isa ya mallaki wani abun ba shi ba ka gani ƙaunin fasil kenan sai ce ma yamliku na min kemeri ko da irin fatan fatan dabinan nan farin fatan bayan dabinan nan ba wani wanda ya mallaki wani abu wanda ya sarrafa na shi na kansa babu shi wala harakatar laun babu wanda yake da wani motsi na shi wala hukumin ko hukunci wala ta ko gabatar da wani abu wala ta akhiran ko ya ce ya ki bai yi ba bal hum fi qabdati kowa yana cikin yimki ne na ubangiji subhanahu wataala wata ta hukum mashi'ati kuma yana karkashin hukuncin mashi'a ne yadda ya so yusarrifuhum kaifa yasha ubangiji yana sarrafa komai yadda ya so ne wa yuqallibuhum kaifa yuridu yana jujjuya su yadda yake nufi fi ma yasha'u akan abin da ya so min hairin ko kai aiki na alhairi wa sharrin ko kai aiki na sharri wa naf'in ko kai abu na amfanarwa au darrin ko kai abu na cutarwa au da'atin ko kai abu na bi au ma'asiyatin ko kai abu na sabawa au ibada ko kai abu na fuskanta au idbarin ko kai abu na koma baya wannan haka Allah shi yake gabaki daya saboda ka komi in kana son kai ka fara da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bi ma'ana altaji'u billahi zan shiga aiki kaza Allah na fake da kai saboda haka karnukanka da baka yadda da su ba cikin ka sa su akan aikin to ka kama yin su da kan shedan shayadinul insi ne ko shayadinul jinni ne eh to duk shi yasa ake neman yawan akare na manzon Allah zaka ga nan in zai kwanta ce bismillah wa ba'su jandi ilayka wa bika arfatu in wa bika arfatu in arsaltaha farhamha wa in in arsaltaha farhamha wa in qabbaltaha ko in gashi nan bismillah wa ta'ala ne da ko ya mace za mu saka ta farhamha idza arsalta fa hafazaha kama ta fazbi ibadaka salih ka gani a wajen kwanciya in zaka fita zaka fita daga gida ka ce bismillah tawakkaltu ala allah wala haula wala quwwata illa billahi ka ka ba wa Allah amanan kanka ka fita saboda abin da zaka gamu da su akwai wanda su kuma an turo su ne su kuma aikin su kenan su yi kisa wasu kuma aikin su kenan su yi sata wasu kuma aikin su kenan su yi sharri wasu kuma aikin su kenan su bata maka rai yufsiduna fil ardi wala yuslihuna haka aikin Allah ya rarraba to kuma za ka shiga cikinsu ne kana wucewa baka san waye aka sa aikin ba saboda haka ba wa kanka amana wajen Allah ba wa kanka amana wajen Allah idan baka iya ba da kanka amana wajen Allah ba kai abin da ka ga dama to kai ma sai ka saurara sai ka sai ka ga irin yanda kuma aka yi maka kai eh komi zai iya zuwa wa mutum Allah ya kiyaye mu ثم إنه من وراء هذا الحقيقة sannan a bayan wannan hakika ta jalla subhanahu wata'ala ubangiji yana yin tajalli faja'ala tilkal hikmata ya sanya wannan hikima wa shari'ata shari'a manudatun bi shurudati an kewaye shi da sharadi bi shurudi da sharadi wala sababi sababi wa dawabidi da an an yi masa yumki wal lawazim da lizimta wa muqtadiyatin da kuma yadda aka hukunta shi lin shikaki shai an yi haka ne kuma dan a warware wani abu fi tilka da hikimata a cikin wannan hikiman amma arada subhanahu wataala kamar yadda Allah madaukake yake so wa kullu zalika duka wannan ya jari ala qanunul mashi'ati yana tafiya ne akan kanunu shine hukuncin shari'a na mashi'a idan mutum ya duba ba an yi su kundaru ba an yi kundaru allazina yufsiduna fil ardi wala yuslihuna duk abinda Allah ya shirya za su rusa shi kuma Allah yana taimakon su eh akan haka saboda wannan din ne kullum maysir lima khuliqa lahu wa to a yanzu ba kudarun ne akwai su ai wannan kujera ce wanda ake samun halafu Abu Jahal ba shi da mataimaka ne har yanzu suna nan abu lahabin ba shi da mataimaka ne har yanzu suna nan abubakar ba da mataimaki ne har yanzu yana nan umar ba da mataimaki ne har yanzu yana nan usman ba wanda ba a gada ba duk an riga an shirya abin tun daga farkon duniya to aka turo su duniya har duniyar ta kare ba ya yi sai an kai level din da za a yi tashin kiyama an kai level da ce to babu lada babu zunubi an ɗauki dukkan alheri kuma saboda haka kowa ya koma asalin sanada to tun da aka turo to kasuwa ce wanda aka turo in ka zo kai ta ina za ka fake da wa ka samu waye abokin tafiyanka waye mu'amala waye mu'amala ka kake iri ɗaya tare da shi haka abubuwan suke gudana duk inda ka tafi a duniya haka haka za ka tsara yawwa to kaga shine hukuncin ubangiji cikin mashi'arsa shine sanya wannan sun marataba fi surata hadal hikmat ubangiji sai jeranta cikin suran hadal hikmati ala wujuhi tilka bawabidi ta fuskoki ta wannan bawabid war rawabidi abubuwan da aka tare da abubuwan da aka daure na ahkamal ilahiyya na hukuncin ubangiji sammaha hududan sai Allah ya ce haddi wa uqubatan sai ya ce uquba wa sawaban sai ya ce lada wa iqaban sai ya zama iqaban azaba wa haufan ya zama tsoratarwa wa raja'an ya zama kauna la hurujan li ahadin an tilka bawabidi ba wanda ya isa fita daga cikin wannan hududin gaba ke daya ko uquba ko haddi ko sawabun ko haufu ko raja'u ko wal quyudu da kuma dabaibayi wala hukumun yana da shi kuma hukunci a nashi wal ikhtiyari da zaɓi fi kulli ma fa'ala abinda zai zamo ya aikata fi suratul haqiqati cikin sura na haqiqa wa shari'ati ko na shari'a la yunazi babu jayayya wala yuqalu lahu ba a ce masa lima dan me kai haka wala li ayi ko dan me Allah yayi haka wala ala ma za ko dan me aka sa haka falaisa illa maddal uniki ba abin da zaka iya sai dai ka miƙa wuyanka wata gami da aini ka rinsa idanka wal hudu'ul qalbi ka kaskantar da zuciyarka ta ta sudan uluhiyya wal jalal kawai ka miƙa wuya wa ubangiji idan ka gane an zartar da kai cikin sabo kana cikin sabo to kullum ai akwai wanda in ya sabawa Allah in ya dawo ya dinga kuka kenan baya so amma kuma baya yadda zai yi an dora kayan to kaga dole kenan maddal unki wata gamidul aini yawwa to sanin ka ga wannan kai ta kuka kai ta kuka to wannan kukan naka kuma Allah yana so idza ahabba Allahu abdan ibtalahu idan Allah yana son bawa sai ya jarabce shi ni ya sma ta darru'ahu dan ya ji me zai ce wa Allah wannan kukan da abin da aka faɗa ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya rabbi in ba yi maka wannan mani ba za ka yi ba ba za ka yi ba to wannan ya rabbi ya rabbin kuma abin da ubangiji yake so kenan to wannan kuma shine matsayin mutum kuma yadda zai ya riski abin da zai zai riska da shi eh to shi kansa ba talle ake yi na mutum ya yi sabo ba a'a makadurat ne wal qada'u makadurat ne na ubangiji wallahi tun je nake jin alamar sa dan makadurat ne ka gani to intaha yace magana ta kare wa ma qawluhu lillahi subhanahu wata'ala ga Allah din nan ataj'al fiha man yufsidu fiha yanzu zaka sanya man yufsidu fiha wanda zai yi banna a bayan kasa aya na suratul baqara ma ta'limillahi ma ta'limillahi lahum bi qawli tare da ta'limillahi lahum sanin Allah da su بقولي إني جائل أبدا الله يفعل فلاكنا في الأرض حديث خليفة فعلى الجواب إلم أنهم ما سألوا إيترادا باسي تنبيع بني سفود إيترادي ولا ردا لحكمه باسي تنبيع بني دنس ما يده كنت أبنجي لأنه من هذا a cikin wannan fi hautin azimin cikin tsoro ne mai girma la ya ta ja saruna ala martabatul jalali ba za su iya kutsawa cikin martaba na jalalan ubangiji ba an yi atar zo alai su yi fito na fito da Allah wai na ma sa'alu sun tambaya ne an sirrin mujibi akan wani hikima ne ubangiji ya yi wannan li hadiki hajil khalifata da sanya wannan halifa waja'alahu fil ardi ma za yuridu bihi ubangiji kuma ya sanya shi a ƙasa ne yake nufi da haka wa qarra'u domin su mala'iku sun ga ma kana alai ahal al-ard qablahu min az-zulm wal fasadi was safaki dima'i domin ai an ce an yi adamu ba kala ɗaya bane adamu adamu wanda aka share adamun da ya tabbata shine wanda ya zo da annabi muhammad ai an ce an yi banin jinnu kafin annabi adamu an yi banin jinnu an yi waɗansu wanda suka zo fa fasaku wa zalamu wa safaku dima shine suka yi ta kashe kawunansu ai shine sai duniyar gabaki daya sai aka duk gabaki daya Allah sai ya tafiyar da su da Allah ya tafiyar da su tsirran da aka yi na cin su mu ce kamar su mangwaro su ayaba su goba ma'ana irin wa'annan na abincin su sai zamo sun eh sun tafi ga sunan kuma a duniya sun fara nauyi ya kasa ba masu ci sai wa'annan abin suka kai kara wajen ubangiji ubangiji to kayi mu ba saboda shi Allah shi yake sa هو الذي أنطق كل شيء بحكمته في مشيئته to daga nan ne shine aka turo annabi adam su mala'iku ai la yakuluna wala sharuna to wayancan kuma halitta ne suna ci suna sha to lokaci kuma ya kai sun yi zalunci fa fasaku wa safaku dima'a wa zalamu anfusahum an share an share su duniyan ba irin su to sai ga annabi adam to watakila dan haka ya suka ce wai na masu adu an sirri wa garra ma kana alai ahalul ardi qablahu ka gani min zalami wal fasadi wal safaki dimai wata da ba'dhum ala ba'd wa ra'u zalika fi kulli ma sakana al ard منذ khuliqat ila an qala lahum inni ja'ilun bil ardi halifa wannan shine dalilin da su mala'iku suka tambaya ba wai don irali wa Allah ba yawa ma ra'au ummatan fil ardi harajat an hadha al midan ba taba ganin al'umma da ta fita a bayan ƙasa daga barin wannan tsari ba fa haka mu alal baki sai suka yi hukunci wa saura bi surati zalika suma in sun zo za su yi irin wa'incan to kuma ai me yasa dan adam yake da wannan ɗabi'a ai ɗabi'a ce jibili a jikin dan adam sai ya fitar da ita ɗabi'a jibili kamar yadda mutum haka ce kana son Allah ce ina son Allah to kana son matarka eh ina son matarka ina son matata ta ce to ya kuma za ka haɗa abu biyu ka so Allah ka so matarka duk wanda ya ma wannan ya ganka kawai ba gidaje ne ya ka ce masa wancan soyayya ta ɗabi'a ce da ita ka halice ka na son matanka ko son ɗanka ko son wani abu wannan halitta ne jibili ne ɗabi'a ne ba wanda ba yi da shi a jikin shi ba aiki ba ne ba istina ba aiki ba ne ba kasabi ba ne wannan shi ne kasabi ka zo an ce ka so shi kuma kana son shi shi ne shi ne wannan yau an aiki ka yi ai aikinka ne amma wancan haka aka yi ta. Duwa'in nan gabaki ɗaya, duwa'in nan gabaki ɗaya yan halice ka da shi ne. Ai, me ya kace maka, litaskunu ilaiha waje ala bai na kuma? yadda za a gane abubuwan kenan in baka gane irin wayannan hukunce-hukuncen ba da irin wannan zurfin tafiya a cikin yadda malaman suke magana ba abin da za ka gane eh sai dai mutum kawai ya zamo dindini shi gashi nan ba ba kafiri gaba gide ba musulmi gaba ɗaya ba dan ba zai sallama ba ai eh shi dan adam yana da ɗabi'u guda uku wannan ɗabi'a na ai na faɗe shi a baya shine sha'awa an hadice shi da shi ne jibili ne sannan akwai fushi an hadice shi da shi jibili ne duk wani dan adam to ai sha'awa ita ke sa barna eh fushi kuma shi ke sa safakun jima'u duk lokacin da kaga ana mukatala ai fushi ne duk wanda kaga an yi fada fushi ne ai waye ba shi aka hadice shi ba to haka subban dan adam kenan sai dai na wani ya fa na wani daga halitta ne daga halitta ne shi yasa wasu suka ce ai mala'iku shin wahayi aka musu ko kuma a ai sun ga wannan halittan a jikin annabi adam ai an yi shi da ƙasa ne to ai ƙasa akwai sha'awa a ciki akwai fushi a ciki to tunda akwai sha'awa akwai fushi sannan kuma akwai hankali to shi hankali ɗaya ne yake ake son ya rinjaye nan guda biyu yi hankali ɗaya ne yake sai da ya fushi da sha'awa shi yasa ake ta arta ai shi hankali ga baki ɗaya ya yi kusan shi tafiya ne yake tafiya a jin al'ada mafi baya sabo ba a samun hankali da sabo shi shi ne duk lokacin da hankali ya ɓace shi zai je ya nemo ya dawo da shi sai ka zauna sai wallahi ka yi kuskure hankali ne a yi dawo da kai to kuma shi shi kaɗai ne su kuma su biyu ne kuma kowa sarki ne wannan sarki ne wannan sarki ne sha'awa sarki ne fushi ma sarki ne hankali ma sarki ne to kaga dole kuwa a sami damuwa to wannan rinjaye shi ne ake bukata Lamin? وسأل ماذا يريد بجعل هذه الهليفة في الأرض على ما يقوم من ذريته akan abin da zai afku ne cikin zuriyarsa na zulmi wal fasadi was safaki dimai qala subhanahu wata'ala sai ubangiji amsa musu inni a'lamu ma la ta'lamuna lam ya'lamu ma uti Allah fi adam ba musamman me Allah ya ajiye a cikin annabi adam ba min asrarihi daga sirrori wa haza'in ulumi da taskan ilimi wa ma za yuradu bihi da abinda Allah yake nufi da shi wa min zuriyati da zuriyarsa min zuhuri ahkamil kamalati abinda zai bayyana ahkam hukunci ne na kamalati cikansa wa ulu wa uluhiyati da uluhiyan ubangiji wa annahu yuridu min minhum yana so daga gare su amaratu daraini da siraya amara yawwa da su raya duniya da lahira bi suratul azabi da wannan da su zo da bangaren azaba wannan ibi wannan kuma zo da ni'ima ka ga rayuwar duniya ga baki ɗaya duniya da lahira ne ashe an halicci duniya da lahira dan annabi man ata'a rasula da khalal jannata wa man asahu da khalal nara wannan ka komar da karatun su malaman da suke maganan haka ko ba hadisi bane sun tafi ne akan karatun su gane ga gurin da ake nufin eh wai abin da hausa suke cewa an zo gurin to an zo gurin ne in baka zo gurin ba ba za ka iya ganewa an yi duniya da lahirar dan annabi ba ne ai ana son a nuna lahirar ne a duniya saboda haka aka kawo masu azabtarwa a duniya aka kawo masu ni'imtarwa a duniya saboda azaba siffan dan a nan duniya za a iya haɗa ka da talauci a haɗa ka da ‘yan fashi, a haɗa ka da azzalumai, a marasa imani ko miskalar da raci ba su da shi. Da ana nuna maka akwai irinsa ne wancan tanadin. Sannan kuma ga wani rahamansa sai ka ya kamar ya yi yawa ba saboda tausayinsa. Duk da ana nuna maka ne. To ka iya bambancewa ka gani? Na karanta baya idan ka gamu da ma'aikata kamar polis ko soja in ka gamu da su idan kana son ka samu sauƙi ka dubi mai hasken fuska a cikinsu kar ka je wajen mai turnikewan fuska an fi samun sauƙi a wajensu a kan duk wanda ka samu mai hasken fuska a ciki da mai takunewa to mai hasken fuska ya fara ma eh in ka je wajen su zaka samu sauki akan wanda yake murtiye to kaga ai duk ana nuna maka isharorin ne isharorin ne eh duk saboda mutum ya gane Allah ne tunda Allah yana son a gane shi ne to za a ganar da kai ne da mutanen tafakkaru fi khalqin lahi wala tafakkaru fillahi kai tunani cikin halittar Allah kar kai tunani akan Allah ba za ka san shi ba to ka san shi a jikin mutane na eh
aka turo wadda aka fara turo a gudun shafi aka turo su haini sai manzo Allah ya ce in su haini ne to za a samu ai saboda sunan ne ai ana gane abu daga suna duk daga cikin ayoyi duk daga cikin ayoyi ne eh barai ai wani ya tam sai na gwamna ya tambaye wani ya ce wa sunanka sai ya siffanta sunan da bakin ciki eh sai ya ce a wani gari kake sai ya faɗi garin da muni sai ya ce ina ne layinku sai ya ce kamar laza sai ya ce gidanku ya kama da wuta kuma aka bincika gidan ya kama da wuta a lokacin saboda duk magana kuma an zo za a tafi yaƙi manzo Allah ya zai bada tutar tafiyan yaƙi wannan ya zai cewa sunanka ya faɗi sunansa wannan da ya zai cewa sunanka ya faɗi sunansa sai manzo Allah ya ce a ba wa wannan hannunsa ban gun zai zai gudu ai ko zuwan mutane kamar ana cikin wani damuwa ana abubuwa yanzu sai mutane kana cikin abubuwa sai wani ya zo ce malam wasu nan kai ce maka muhammadu ne to abin da samu sauki abin da kuke ko da ku rikici ta samu sauki duk wa'annan wani ilimi ne babinsa daban in baka shige shi ba baka san shi ba kuma ba za ka ce babu ba ba za ka ce babu ba kai dai iya mablaga ka nan ilimi a ta wuri tambayoyin da muke a hakan ne ana da mutane da yawa ai ai ai ana ai wannan aimin babil ma'rifati ittisa'an ne ayyal watan kenan wanda ake bada eh, mahallat na ulumu wanda shine mutum zai iya gane abubuwa ko yaushe ne yazo eh eh ana ta wuri da yawa wallahi sai yau
ana ba shi da zafi din da an bani kudin an bani kudin kana ci
an ba ara ne ya yi nisa
ya fi zuwa ma shi da mamaki yawa
Na'am, to haka abubuwan yake. Har idan mutum ya duba sai ka gane irin hukuncin Allah ashe kaga yuridu minhum imaratar darini bi suratul azabi wanne aini kenan. Wa ma yattabi'u zalika min al-ahkami. Da abin da zaka dinga daga cikin hukunci wal lawazimi da lazimin wal muqtadiyat da abin da aka hukunta. Wal mastafhamuhu da abubuwan da ake neman a fahimce shi wahum ya alamu na matin lauyin mafuzi su mala'iku abin da suka sani abin da ke lauyin mafuzi ne kawai kawai eh su suka sani wal muttali'una alal mughayyibati kuma suna itlai ne akan waɗansu abubuwa koyayyu fal jawabu amsar za ce innahum ma amilu ma kana fi adam ma al, ma al, ma amilu ma alimu ne ba su san ma kana fi adamu abin da ke cikin annabi adamu ba wa zuriyati da zuriyarsa wa rattalahu alai ba musu itla'in me zai zo yayi ba an bar su da wancan ilimin to kaga idan mala'ika ya san abin da ke cikin lauhul mahfuzu to annabi Muhammad yana gaba da mala'ika wa min ulumika ilmul lawh wal qalam kaga wahabiyawa sun ce wai an an dangana shi da ilimin Allah to mala'iku ma suna da ilimin Allah kenan to kuma in ka koma da karatun ka baya zaka gane ai an faɗa tafdilul ah, tafdilul adami wal malaku bambancin mala'ika da da da da, da dan adam sai ce ma adan nabi a cire annabi da su ake bugawa ba annabi ba annabi yana gaban su ne ba kusa ba ka gani to kuwa wanda yake gaban su kaga a lau minhum Ani, sun walar talawa alai ba su yi layi a kan annabi Adamu ba lai zurinsa. Kala su bani wata ala, inni a alamu ma la ta'alamu na ma'ana fi Adamu, na san abin da ba ku sani ba. Eh, fa innahum su wa in alimu kaga ya gyara ko can ya ce amilu, alimu ne. Matin lauyi in sun san abin da ke cikin lawul mahfuz fa ma atalahum ala jami'i guyubi ai bai sanar da su dukkan gaibin sa ba innahum la yahati bi ilmihi ghayruhu babu wanda yake kewayewa da ilimin sa sai shi intaha amsan da shehu jani ya bayar kenan wasila sayyidina radiyallahu anhu an tambaye shehu tijani an ba'dul huruf min alqur'ani akan waɗansu ba'dun harafofi na daga alqur'ani qala ya ulama ul maquli malamai ma wanda suka tafi akan hankali sun faɗa inna ha za'idatun sai su ce za'ida ce wa ba abu ta'aratun wasu ce aronta aka karbo li urufin gairi ha saboda waɗansu harafai daban haruban mimma yuɗi zahiran labzi wato sun kaucewa abinda za a ba su na zahiran labzi min al'illaci daga illa wa za'idatu lugati abinda ake kira za'idi a cikin lugha huwa allazi la ma'ana lahu shine wanda a bar shi kawai ba ma'ana wa hasha an yuju da fil qur'an shau da nace a Allah ya tsarkaka ya fi karfin haka a ce ya kawo wani abu cikin alqur'ani daga cikin harafin da la ma'ana lahu ba shi da ma'ana a su ne ba san ma'anar sa ba eh su ne ba san ma'anar sa ba amma babu za'idi in an ce wa haza za'idun a lugatul arabiyya to a larabcin larabawa ne ba a nassin qur'ani ba min ha kaulu ta'ala kaman fadin ubangiji fadi ma rahamatin min Allah linta lahum linta lahum dinna wallamu da lamu fi qawlihi liya'buduni wa fi qawlihi liyakuna lahum aduwan wa hazana wa fi qawlihi ta'ala li yuta'a bi iznillah to eh wayannan lamun din wal alif wal waw wal ya'u fi mawadi'in kama hiya inda ulama'ir rasmi sune ake sa musu sune sune hurufuz za'ida wayannan sune ai a cikin a waya dama dama da menene da menene suke tambaya kuma sa'altu muniha wannan kuma a waya yana daga cikin huluful illati ne suna daga cikin huluful illa to fa ajaba sai shau da ne ce ilam annal illata wani illa mustahilatun fi haqqihi ta'ala ya kori cikin haƙƙin Allah hiya an law qaddarna shay'an ya'udu naf'a minhu da za mu kaddarta akwai wani abin da zai mayar da amfani daga Allah alallahi zuwa ga Allah audarin ko cutarwa mu kadarta akwai wannan wa ta'ala Allah an hada ulwan kabira kuma ba za a samu hakan ba a ce ga wani abin da zai zamo illa ne ko amfanarwa ne in an yi haka zai amfanar da Allah ko an yi haka zai shine huruful illa yace to ta'allahu an dalika ulwan kabira hadhihi illatu to in wannan illan ce ce mustahilatun fi haqqi ta kuro ga haƙin ubangiji ta'ala wa amma illatu allati yaudu naf'aha amma illa wadda ake mayar da amfanin ta au darariha ko cutarwar ta alal ibadi akan bayi fa hadhihi ja'izatun wannan ja'iza ce la shay'a fiha ma'ana larabcinka larabci na larabcin wani na to wayannan duka baki ɗaya idan illa ya shigo cikin karatunka kaman in aka kawo kaman liya kuna lahum aduwan liyu tsa'a ka gani linta lahum a ce ya zamo illa ce ko kuma za'ida ce a cikin lamari to in a magana mu ne sai a ce illatun ko ziyaratun wannan ai a waka ma akwai hashau ko wannan aka yi ya ce hashau za ka tara ko da meye da meye in ka ja baitin arudi kana son ka menene ifa nafki min zikir habibi wa manzali bi sukidin liwa bainar duhuli ba haumali misali sai ka zo sai ka karasa shi da hausa dan ya ka ba da kawai ka'idan larurin waka suna ce masa hashau ba a ce barkomi kuma ya yi nan larabci ƙarshe kuma hausa idan ai ana samun sadarin baiti da ajazi ko a sa baitin ga baki ne ana tafiya da hausa da wa da larabci a tafi da shi sadarin baiti da ajazin baitin ko malaman aruli sai su ce yayi daidai kuma a sa maka kaci to kaga ai akwai ilalu a ciki na larabcinka ko kuma na kuskurenka ko na ƙarinka wannan na ɗan adam ne ba kuma amma ba Allah ba li'anna hikimatul lahi allati yashra'u anbiya'i domin hikiman ubangiji kenan allati yashra'u anbiya'i wanda shari'an annabawa azhara fi subhanahu wa ta'ala irtibadan shine ubangiji ya bayyana wani rabbu bainal ashiya'i min an-nasbi cikin abubuwa da nasba wani idafati tsakanin nasba da ibafa ka sababi musabbabihi kaman abin da ya sa in ka bar kaza ba zan da in ka bar in baka bar kaza ba zan da ke ka kaga sababu ne wal musabbabu ko yawa wal illatu bi ma'alulihi in kai kaza ni da kai kaga al illatu bi ma'alulihi ka kauli ta'ala wa man yu'i illaha wa rasuluhu kaga ata yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu kaga aqa Allah ne wa man ya'si Allah wa rasulahu kaga ne kaga wancan nasban kaga wannan kaga wancan nasba ce ibaiya ga kuma sai kamata ibashiya kuma bisab السبب والمسبوب عن علة بالإلة من يدي الله كذا السبب بمسبوبه من يعص الله كذا عن علة بمعلوله shikenan kuma wajen illa ne ba samun daidai kai ba an ji jiki wa ya ta'adda huduruhu yudkhiluhu nara kaga wancan me zai shiga jannati tajari ka gani eh to ila sai zalika min ayatin akwai ayoyi haka wal ahbari da labarai mimma huwa kaseerun fi misr hada wanda suke da yawa waka tauqifil masharudi kaman tsayar da abun shar'i ala shara ala shar'i in aka ce in ka je waje kaza za a baka kaza kaga in baka je ba tauqifi kenan yawa saboda haka adamul adamul adamul shar'i yana kore masharudu yawa baka yi baka cika shar'i ba saboda haka masharudu ba zai samu ba yawa fa idza fahimta hadha idan ka fahimci wannan alma'ana fi ayatul mazkura a cikin wannan aya da ya gushe wa jawabul hukumi da ka fahimci jawabul hukumi alal ibadi akan bayi bima hakama Allah bihi alaihim da abinda Allah ya hukunci akan su bi kauli liya'buduni kenan can liya'buduni ay wa ma halaktul jinna wal insa ban halicci mutum da aljan ba illa lina hakamu alaihim bil ibadati sai dai yi masa hukunci su min ibada ka gani fasaran abdullahi bin abbas kenan eh faman lam ya abudni minhum duk kuma wanda bai min ibada ba kaga mun yi asillah kenan a qaftu li azabi kaga abin da kenan ashe li ya abuduni in ka dauke shi alamun ta'lili ne to kai ne ko za'ida ne kai ne baka gane ba a illa linnaha kuma alayhi bil ibadati na hukunta ne a kansu don su min ibada amma wanda lam ya abudni wanda bai bauta min ba a kaftuhu bi azabi zan kama shi da azabata wa kadhalika li yuda haka nan kazo li yuda bi iznillahi aywa ma arsalna ni rasulin illa na hakamu bi ta'ati al halqi lahu ba mu turo wani annabi ba sai dai mun yi hukunci ne a bi shi ka gani mun yi hukunci ne lina hakamu bi ta'atil khalqin lahu su bi shi faman lam yafihu wanda bai bi shi ba kaga fasna bihi ma aratta min al fasna bihi ma arattu zan aiwatar da abin da na so min al iqali daga iqaba wa anwa'il halaki da nau'i nau'i na halaka هذا هو المراد من الآية saboda haka ba za a ce wai ayar za'ida ne ba ta da ma'ana ba a ga ma'ananta sai dai mutum bai fahimta ba wayan na maltibasu abinda aka cuda maka ma'ana ha an masarafi ha wato ma'ananta daga majuyanta an zahiri ha daga zahirin ta adam tafriqi bayna siffataini saboda kar a rarraba maka tsakanin siffofi guda biyu siffatul hukumi wa siffatul mashi'ati akwai siffa na hukunci akwai siffa kuma na yadda Allah ya so wa adamul farqi bainal illati rashin rabawa tsakanin illa allati tajuzu wallati la tajuzu da wanda ta halatta da wanda bata halatta ba wa man arafa al farqa bainahuma wanda ya san rabuwan tsakanin zala anhu al ishkal shikenan an kusan masa da dukkan wani abin da ya rikitar da shi fi irtibat al ahkam shari'a cikin madaurin nan na hukuncin shari'a babu habi babu shashin ta shashi kama kaddamna kamar yadda muka faɗa baya falal mumini to mumini yana kansa an yanzu rabi aini kalbi ya kalla da idan zuciyarsa ila annal ashiya'a bin nisbati dukkan wani abu da nisba li mashi'atillahi ga mashi'an Allah ariyatun ya kubuta anali ilali ga barin illa wa shurudu ko sharadi wal ibafati ko an nasabta shi zuwa ga abun والنسب والأسباب كل هذا النسب هذا سببي دكان سجبادا وإنما حكم الله حكم كان الله في أزله تن أزل بما اختاره يد الله إذا باكنا حكم ني على هذا السعيد أكون وانا تن الجنة ني وهذا شكيا كم وانا تن وتاني وهذا جنيا وانا ما أزلشيني وهذا فكيرا وانا تلكني من غير إلة باب وني إلا الله يسعي هكا ya sa ka dan wuta ne haka ya so wala gardun babu wani manufa waya zurbi aini kalbi ya kalla da idan zuciyarsa lima azhara wallahu abinda Allah ya bayyana fi hikimace cikin hikimarsa min al-irtibadi yanda Allah ya tare bainal umuri tsakanin abubuwan waya rafi zahiri yana gani a zahiri annahu idza fa'ala kadha min al-hayri idan ya aikata aiki kaza la ilaha illallah aqawu Allah kaza Allah zai bashi lada kamar saman bakwai da kasan bakwai bi mahazal fadl da kikkiawan aiki wai za fa da kaza min sharri idan ya je sata aqabahu bil bi mahazal fadl sai Allah ya kama hannunsa a yanka adalci ne na Allah bi mahazal bi mahazal adali kaga wancan bi mahabbil fadali wannan kuma bi mahabbil adali li'annahu lahu hukumun domin shi ubangiji hukuncin gare shi ne wal ikhtiyaru zadin na gare shi ne in sha'a fa'ala in ya so yayi wa in sha'a taraka in ya so ya bari fi mamlakati cikin mulkin sa la yasalu amma yaf'al ba wanda ya sai tambayi Allah da me kai haka kaji kaji zulum tauhidi ko da tafiya eh sun yi mauce Allah ya kiyaye eh ai Allah ya saka shi jani abin da kawai nake faɗa kenan sun makali shi radiyallahu anhu sai shi jani ya ce wa huruful qur'an shi harafan alqur'ani dai su fiya za idun ba shi da wani kari komi yana da kujeransa kai dai kawai illa an aniyal basara wal basiratu ka zo gurin azalama alaika abin ya rikice kawai ka tsaya ka tambaye malamai was'alu alal zikir in kuntum la ta'lamuna walakin sai dai idza kana al ma'ana yuwaddi bi hurufin wahidin idan ma'anan yana bayarwa da harafi ɗaya ne warakabu fi ba'd al mawadi wani gurin kuma ya hawa harafi biyu ma abu gairihi wani salizalika al ma'ana bi ainihi amma ka wannan ma'anan ne bi ainihi mai guda ɗaya fa yakunu al harafani ma'an sai harafan guda biyu duk suka zo waje daya lizalika ma'ana ga wannan ma'ana walaysa al-akhir minhuma za'idan ba na walaysa al-akhir ba na karshen ne daga cikin su zamo za'idi ba bal al-awwal was-sani lizalika ma'ana sai dai na farkon na karshen domin duk ma'anar su ɗaya ne kaman nun kaman qaf qaf duk abu ɗaya suke magana kuma sun zo waje ɗaya gaba ke ɗaya ta hakan suka zo kuma babu wannan a Qur'ani eh kap kap nun nun ko yawa alif alif lami lami haka to yace to sai dai haka ne kuma ba eh wasani lidalika ko walaysa al-akhir min wa zaidan bal al-awwal wasani lidalika al-ma'na al-mazdar bihima ka gani ko da zama masdari ne walidalika qala sahib al-ibris ad-dabbaji kenan an shayhi radiyallahu anhu iza zida al-harfu fi kalimatin idan aka ƙara harafi a cikin kalma walam yazid ya fi maudin akhara amma irin wannan kalmar ba ƙara ta a wani guri ba wal kalimatu hiya bi ainiha wannan kalmar ce take mai ta kanta fi maudi aini a gurin guda biyu awul mawadi ko gurare da yawa lafzan wa ma'ana lafazi da ma'ana kal alif wal waw wal ya kaman alif ko waw ko ya za'idatan wanda suke na ƙari fi ba'ad da kalimati a cikin waɗansu kalmomi ne fal mawdu'u allazi zidat fi amma gun da aka ƙara bi sirrin akhara wani sirri ne lam yakun fillati lam tajid fi an ƙara ta ne akan wani gurin da akwai wani sirrin da yake cikin wannan da bambanci da wannan da za a yi haka a Qur'ani a ce alif lam mim alif lam mim to alif lam mim farko da alif lam mim na biyu ba iri ɗaya ba ba ƙari ba ne in ka fahimci ɗayan to ɗayan ma ko wani sirri a jikinsa da bambanci da wancan ba iri ɗaya ba ne na'am haka za ƙala radiyallahu anhu haka shau addabbaki ya faɗa intaha min imla'ihi ala muhibbina haka shau da ne rubuta da imla'in sayyidi muhammadu bin mushri ya rubuto daga shau tijani hafazahu wallahu bi mannihi amin wasu na tambaye shi na mu shiga kai a zan tsaye ana muna da mici ne Allah ya ƙarfa muna sai Allah ce muke mu mun gode inda mun samu Allah ka ba mu nasara wannan hurufun na tasarrufat Allah ce muke mu Allah musallu ala ثلاثين تبلغ الأزل والأبد الزمن وكان مضروبة في كل أدب جعل ما في ذكائنا الحمد لله